الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na professor ya gwandu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan ramadan yau lahadi bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan a cikin suratu saba jiya mun tsaya aya ta ashirin da hudu yau kuma za mu tashi aya ta ashirin da biyar قل لا تسألون عما أجرمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
wannan sura kamar da yi bayani sura ce ta makka mai tabbatar da tauhidi da kiran mutane zuwa ga tashi alƙiyama da da'awa don duk abin da ya shahi tauhidi ya shahi da'awa da kiran mutane zuwa ga tauhidi don shi bayan kai kana da tauhidi to ya kamata ka kira mutane ka kira su da sauƙi ka kira wasu da kaushi ka kira su da hikima ka kira su da za su fahimta hikima ita ce a aza komai bagire ne wani lokaci a kira da taushi wani lokaci a kira da tsanani kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdizati al hasana sai ya kasance cewa an sa hikima an yadda ya kamata don shi ayar da ta wuce ta ce wa inna awliyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin jiya mun yi wannan bayani na cewa ya ɗaya daga cikin usulubin da'awa irin wannan usulubi na kawo mutane da taushi ka nuna baka zarge su ba amma dai abinda nake da abinda kuke ba daidai bane dole ɗayan mu na akan gaskiya ɗayan mu na akan fata sai Allah ya ce wanda cewa kul ka ce musu la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye ku ba akan laifin da muka yi yanzu mun kuna ganin laifi ne muke mu da ke da awa zuwa ga tauhidi mu da ke bauta ma Allah shi kadai mu da ke cewa a babbautar gumaka mu da ke cewa imani da tashi alkiyama mu da ke cewa imani da annabta da risala ta annabi sallallahu alaihi wasallam to la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye ku game da laifin da muka yi yin wannan da'awa ba ba za a tambaye ku game da laifin da muka yi na kira zuwa ga tauhidi ba da yin tauhidi ba ka an an je lahira ba a tambaye ku wala nusalu amma kuntum ta'maluna kuma ba za a tarwa amma ta'maluna kuma ba za a tambaye ku abin da muke aikatawa ba wannan shine lakum dinukum waliyadin akwai lokacin da musulmi suna bukatar irin wannan da'awar ce talakun dinukum waliyadi ku ku yi naku addini ku bari mu yi namu addini la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'maluna ba za a tambaye ku kan laifin da muke ba kuma ba za a tambaye ku kan abin da kuke iyawa ba idan musulunci yayi karfi da iko asar jizya a wannan lokacin sai ya farlanta asar jizya amma ayoyin makka duk haka suke fa al-qur'an wasfa ka kauda kai ga abin da suka yi maka ka fita batun su لا قل لا نسألون أما أجرنا ولا نسأل أما تعملون لكم دينكم ولي دين wannan duk usulubi ne na na surorin makka lokacin da musulmi suke haɗe da waɗanda ba musulmi ba ko ƙarfin su ɗaya ko kuma an fi musulmi ƙarfi to duk irin wannan usulubin ake yi na da'awa da kiran mutane zuwa ga Allah na bi ta wannan ta wannan fanni idan musulunci ya ƙarfi zai ci a gwamnati to dama ya wajabta wa musulmi su ba da zakka wanda ba musulmi ba ba a wajabta mai ya bada zakka don haka su kuma sai aka wajabta musu su bada jizya don haka kaga musulunci ya nuna karfi ne akan su ba daidai ba ne a ce akwai gari kaza musulmi na da biliyan ɗaya wanda ba musulmi ba yana da biliyan ɗaya duk shekara ana an san zakka ga wanda an musulmi shi kuma wanda ba musulmi ba a ce a tun da ba musulmi ba ne komi ba a amsa ga rai kaga ana koyar musu mutane daga musulunci da suke son kuɗi kenan ko mutum ya sai yana da biliyan arba'in duk shekara a ce sai ya ba da biliyan ɗaya a matsayin zakka shi kuma wanda ba musulmi ba ya ba da osisi to wannan fa yana iya karkatar zukatan mutane da yawa ko wani yana son ya musulunta ya ce yan musulunta an shi mai kuɗi za a yi za ka sai zan don dole suna ba da jizya a muƙadar jizyar da suka bai su kuma wata abin da ake musu da ita gwamnati na samun musu tsaro ba za a zo a yi waso sun dukiyarsu ba a ce tun ba musulmi ba ne za a tsare dukiyarsu za a tsare rayukansu suna da incin kai ƙara kotu za a samu musu ruwa za a samu musu hanyoyi za a samu musu duk abin da ake samun mu mutane wanda suke musharaka da shi titi ɗaya musulmi da wanda ba musulmi ba kabi rijiya ɗaya suke shan ruwa tsaro ɗaya ɗan sanda ɗaya ke tsare su da sauransu zaka in an ce su ba da jizya to ba a yi laifi ba kaga wani lokacin da musulunci yake da ƙarfi kenan shi ma adalci ya yi musu in musulunci yana da ƙarfi ba ta kai to duk dukiyarsu a an shi ba ko ta yake a tilasta su sai sun zo sun yi musulunci a ala'ikar hafige ne wannan an saka suwa a bakara sura ce ta madina ko aka saukar da ita babu tilas babu mai tilasta musu lokacin da ku kuka fi musulmi karfi to la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'maluna lakum dinukum waliyadin fa arifu anhum wasfa duk abin da ake cewa annabi kenan a kauda kai a kyale su a fita batun su a yi musu kaza su yi addini su kuma ku yi naku ba za a tambaye ku laifukan da muka yi ba ma ba za a tambaye ku aikan ba za a tambaye mu aikan da kuka sanci kuna aikatawa ba yanzu musulunci an da ƙarfi shi an da adalci shi ya samar da tsaro shi ya samar da hanyoyi shi ya samar da abinci shi ya ba da kariya a yi noma to wa'inda an musulmi dole sai sun ba da zakka wa'inda ba musulmi ba ba a tilasta su koya sai sun musulunta ba a tilasta su sun bi kowane addini amma dole sai sun ba da jizya wannan jibiyar ita ake an sa domin a kare su kuma wannan haka yake ko yanzu da duniya ta ci gaba ko wacce kasa ana biyan haraji duk da kati ka sayi na waya sai an cire ba duk da kuɗi a banki in kuɗi gare ka suka yi wata ɗaya sai an turo ma an cire ma gwamnati na ta haraji in kaya ka shigo da su sai ka biya custom duty kuma ga yake duk kasashen duniya to wannan abin da ake biya shine jizya da ake azama wanda ba musulmi ba da jizya da karaji su wanda ba musulmi ba ana azama su jizya akan kawunan su sai kun biya wani abu da zai tsarewa duk wanda ke da hali kaza ke shigo shi ya biya kaza shi kuma haraji dukiya ce wacce ta alaka ga kudaden da ake kasuwanci da su wanda ake wajabta a biya ala kulli halin wannan ayar usulubi ne na makka na da'awa a ce a ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye ku game da laifin da muka yi ba wala nusalu amma ta'maluna mu kuma ba za a tambaye mu akan abin da kuka aikata ba ko da yake idan kana muhawara da wanda kuke so ya fahimta ka bi mai da usulubin da ba dole ka ce kai kike da gaskiya ba jiya da muka yi wa inna au iyyakum la ala hudan au fi walalin mubin kun la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'maluna ji na farko mu ko ku ɗayan muna bisa ga shari'a ɗayan muna bisa ga fata ban yanke ba ji ba a tambaye ku laifin da muka yi mu kuma ba za a tambaye mu ayyukan da kuka aikata ba sai musulmi suka jingina laifi gare su suka jingina ayyuka ga waɗancan mutanen ba faɗuwa ba ne don ka yi tattausan magana domin wani ya fahimce ka ba faɗuwa ba ne don ka yi tattausan magana da kai da abokin husumarka ba dole ba ne kullum sai gaskiyar ka ta fito kullum aka yi musu sai ka canye kullum aka yi musu sai ka canye wata ran ka canye zukata ya fi ka canye musu gara a zo da kai a tattauna sai a gane kai kana da halin kwarai kana da taushi kana da fahimta kana baiwa mutane uzuri you are good listener kana saurare da kyau da a yi ta yi gardama gardama duk aka yi gardama sai ka canye bakin jini kika yi ma duk aka yi gardama sai ka canye ka nuna kai ne kai ka fi kowa sani to ko da kai ka fi gaskiya ko da yaushe to bakin jini yake sawa amma idan aka fahimci wajen tattaunawa yana da fahimtar la tusaluna amma ajramna wala tusalu amma ta'maluna wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin lakum dinukum waliyati sa fahimci ka kai wani kana da keki a shi yana da fahimta ka bai ba ra'ayin kaugare ba yana ban wasu wasu su fahimta wannan ka'ida ne a duk lamuran da ake tattaunawa ko na duniya ko na lahira ba dole bane ko da yaushe sai ka canye sai ka canye musu sai Allah ya ce kul ya tuwa ubayyana wa kuna قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم tayyib sai Allah ya ce a- amma wannan maganar da nake muku cewa inna iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin la tusaluna amma ajramna wa la tusalu amma ta'maluna akwai faranar lahira da za a ce ayi hukunci don haka in kai abda gaskiya ko yanzu ana haka kace na baka da Allah misali in ni abda gaskiya ko kai abda gaskiya zan jaye amma mu ba nan ta tsaya ba akwai sadda za a je ayi hukunci to shine wannan ayat take cewa kul ka gaya musu duk da ka gaya musu magana mai taushi ta cewa ko ni ko ku ɗayan ɗayan mu na bisa shari'a ɗayan mu na bisa fata kuma ba za a tambaye ku akan laifukan da muka yi ba kuma ba za a tambaye ku abin da kuka aikata ba amma ku sani kul yajma'u bainana rabbuna ku sani lalle ubangijin mu zai hada tsakanin mu kuka ce musu ku sani ubangijin mu zai hada tsakanin mu thumma yaftahu bainana sannan yayi muna hukunci wa huwa al-fattahu al-alim lalle shine mai tsananin yin hukunci kuma shine mai tsananin sani al-fattahu ya ce suna Allah ne al-fattahu ko al-fattahu yana da ma'ana biyu cikin sunayen Allah na farko yana da ma'anar mai buɗi Allah ya maka buɗi ya kasance ka samu buɗi inna fatahna laka fathan mubina ya kace al-fattahu ana nan mai buɗi ana nan irin buɗi da ake nan duniya na ka samu nasara na ka samu dukiya na ka samu wani abu da a cewa wani Allah ya mai buɗi shine inna fatahna laka fathan mubina lokacin da Allah ya bashi nasara akai sulhu hudaybiya ya kasance cewa ai mai buɗi an ya hukunci hukuncin da yayi a sulhu hudaybiya su addaidai akwai fa al-fattahu ba'ana ta biyu shi ne mai yin hukunci tsakanin bayan shi mai yin hukunci tsakanin bayan shi wannan ayar shi take nufi kullu yadwa ubayyana rabbuna kuma yaftahu bayyana bil haqqi wa huwa al fattahu al alim can kashin suwatu sajda suke ta waya quluna mata hadha al fatu in kuntum sadiqin kul yawm al fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun kun ga wa yaquluna mata hadha al-fatu suna cewa yaushe ne za a yi muna wannan hukuncin da kuke cewa za a yi muna in kuntum sadiqin inda gaske kuka yi kul yawmal fati kace radda za a yi wannan fata wanda za a yi wannan hukunci la yanfa'u allazina kafaru imanuhum kaga wancan ba buɗi bane ni yake ni hukunci ne dashi ibn qayyim a cikin nuniya tai yace wa kadhal fattahu min asma'ihi wal fatu fi awsafihi amrani fathun bi shar'in fathun bi hukmin wa huwa shar'u ilahina والفتح بالأقدار فتح ثاني فالرب فتاه بدين كليهما عدلا وإنسانا من الرحمن cewa wakaza al-fattahu min asma'i haka nan al-fattahu ina cikin sunayen Allah wal fatu fi awsatihi amrani abinda aka nida al-fatu cikin sifofin Allah abubuwa guda biyu ne al-fatu al-fatu bil hukmi wa huwa shar'u ilahina fatihi wato fatihi da zai da hukunci shine shari'a ubangijin mu ya hukunci ya ce ranar lahira Allah ya shari'a wannan yayi wuta wannan yayi aljanna wata hadal fatu in kuntum sadiqe kul yajma bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wal fathu bil aqdari fathun sani da fatahi da Allah ke yi na kaddarori na kaddaro ma ka samu kaza kaddaro ma wannan shi ma fatahi ne na biyu fa rabbu fattahum bi baini kilayhima Ubangijinmu fatta'ahu ne da waɗannan abubuwan guda biyu, na buɗi da yake wa jama'a da hukunci da yake wa jama'a, adlar wa isanan minar rahmani domin adalci da kyautatawa daga Ubangiji, ba ka alfattahu yana da ma'ana guda biyu, wannan ya wuce mu cikakke a cikin shirinmu da muka yi na dausayin sunayen Allah wanda mun shi ɗaya shekarun da suka wuce cewa alfattahu yana da ma'anoni guda biyu, saboda haka nan alfattahu yana nuhin wanda ke hukunci tsakanin bayi ne, shi ne kulli yajma'u bainana rabbuna ka ce Ubangijinmu zai haɗa mu, yaushe Ubangiji zai haɗa mu ranar alkiyama, yaushe wannan surar tana koya mana imani da ranar tashin kiyama, sun ma ya tahu bainana sannan ya yi hukunci tsakaninmu da ku, wa huwal fatta'u Allah shi ne mai tsananin hukunci tsakanin bayinai, al'alimu kuma mai tsananin sani. Kul aruni allazi na alhaƙtu.
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم Allah ya ce kul ya kai annabi Muhammad hayya ka ce musu kaga kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi kul la tusaluna amma ajramna kul yad'u bainana rabbuna sai ta hudu kul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka'a ka ce musu su ku gada min wai suwa ne kuka hada tare da Allah suwa ne suke matsayin hada su da Allah tun sada muka faro suran nan muna faɗin wane ne Allah da irin hukunci ne da irin iko ne da irin baiwa ce ga bayi ne ga irin yadda yake arziki ga bayi ne ga irin yadda ya aiko manzanni ne ga irin yadda ya tabbatar da za a tashi alkiyama wai suwa ne ne ni a gwada ni su suwa ne ne suka isa hada su da Allah shine kul ka ce musu aruniyal ladina alhaqtum bihi shuraka gwadanin suwa ne ne kuka riskar tare da Allah a matsayin abubuwan bauta mi suka yi irin wanda Allah ke yi mi suka yi da aka hada su da Allah mi suka yi wanda ya kai a faɗi na Allah a faɗi nasu mi suka yi kalla babu wannan magana babu sam babu ba su kai ba babu wanda ya kai hada shi da Allah huwallahu shine Allah al-azizu mabuwayi wanda ya buwayi kowa a sama da ƙasa al-hakimu mai tsananin hukunci mai tsananin hikima kaga babu wanda ya kai hada shi da Allah shine bayan duk Allah ya faɗi wannan abubuwan da yayi da irin kudura ta da baiwa ce ya ba mu labarin yadda yayi da Annabi Dawuda da Annabi Sulaiman da abin da ya nema gare su na su yi godiya suka yi ya gwada mu ne da yayi ni'ima ga mutanen Saba da yadda aka yi da su suka butulce ya nuna mu ne ciki arzikawa sama da ƙasa ya nuna mu ne da ya kamata a yi da'awa ya nuna mu ne shi zai hukunci ranar alkiyama bayan ya tara mutane sai ce a gaya mai wai su wane aka haɗawa tare da shi akwai wanda ya isa haɗa shi tare da Allah akwai wanda ya ce akwai mai yin abin da Allah ka yi babu shine kul aruni allazina alhaqtum bihi shuraka kace ku gwada min su wane ne kuka riskamma Allah a matsayin abokan tarayya wanda har an kira su kira shi ku ce su ma a kira su wanda an ce a bauta mai ku ce su ma a bauta mai kalla babu wanda ya kai wannan matsayin babu wanda ya yi wannan cincittar domin Allah bal huwa Allahul azizu bari wannan magana kalla ba gaskiya bane bal bari wannan magana bai cincinta aita ba huwallahu shine Allah al-azizu wanda ya buwaye kowa hukunci ne abin da ya yanke shi ke aukuwa al-hakimu buwaya sai bata sa yana abubuwa irin wanda dan adam in ya buwaya yayi ya karya babu gaba ba a'a shi al-hakimu tare da hikima buwaya take tafiya don haka izza a ce mutum ya buwaya in bai da hikima bai da ilmi to yanzu yana zalunci yanzu yana abubuwan da basu dace ba yanzu yana nuna bunƙaye yanzu yana nuna yafi wani yanzu yana fidda haushi amma in ga hikima sai buwaya ta kasance ta yi amfani don haka bal huwallahu ita batun wannan magana ta cewa akwai wanda za a haɗa shi tare da shi shi shine Allah al-azizu wanda ya buwaye kowa amma tare da buwaye dai al-hakimu mai hikima ne kuma mai hukunci ne tsakanin bayan shi bayan shi wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah ya ce tabbatar su da duk abin da suke faɗi kai wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba face game ga dukkan jama'a muka aiko ka dukkan mutane kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam tadrijiyan aka aiko shi ya fara da'awa domin a nuna muna uslubi na da'awa aka fara saukar samai wa anzir ashiratakal aqrabi kai kira kai gargadi ga ɗan uwanka na kusa a lokacin ya tara mutanen makka ɗan uwan shi su abu lahabi su abu jahali da sauran ɗan uwan shi su abu talib ya tara su a bisa dukiyar safa ya ce idan ni gaya muku ga makiyanan za su zo su yaƙe ku za ku gaskata ni suka ce eh sai ce ana nabihun lakum bayyana dai azabin shade to ni allah ya aiko ni mai gargaɗi niki gare ku gabanin wata azaba mai gargaɗi ta zo muna lokacin da abu lahabi ya tashi ya ce alihaza jama'ata na tabbar laka cif da kai don haka ɗai ka tara mu mu mu haza wani abu ne za a rabawa ko wani abu ne na ƙwarai ka tara mu da shi Allah ya saka samai ya tabbata da abi lahabin wa tabba kun ga Allah ya fara ne haka nan cewa ya kira ɗan uwa ne na kusa daga nan sai aka sauka samai litunzira ummal qura wa man haulaha yanzu ai kuka ne ka kira mutanen makka da waɗanda ake waye da su waɗanda a kusa daga nan sai aka amso mai wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ga dukkanin al'umma bashiran kana mai bishara wa nadhiran kana mai gargadi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a aiko shi ga dukkan jama'a ne وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ an aiko ni da wannan Qur'anin domin in yi muku gargadi da shi ga du- da duk wanda Qur'anin ya cimma ya ayyuhan nasu inni rasul- rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane hakika ni manzon Allah nake gare ku dukkaninku Zaka annabi sallallahu manzancin shi an aiko shi ga dukkan koma- kowa kamar yadda zamu karanta hadisi babu annabin da aka taba aikowa ga kowa da kowa in ba shi ba tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira zaka shi aiko shi ba ga dukkan mutane ne ba har ga aljannu al alamin sune mutane da aljannu gaba daya hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin jabir bin abdullahi Allah ya kara mishi yadda da shi da baban shi yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce uqitu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar lam yuqahunna ahadan min al-anbiya'i qabli ba a ba kowa cikin annabawa ba kafin ni ni aka ba wa'annan abubuwan guda biyar na farkon su nusirtu bi ru'bi masirata shahri an nasartar da ni da tsoro tafiya wata daya in annabi sallallahu zai je gari kafin ya isa garin da tafiyar wata daya mutanen garin tsoro yake kama su wannan ɗaya daga cikin mu'ujojin da aka ba annabi sallallahu ne haka mutanen tabuka da yaje tabuka ko yaki ba a yi ba duk inda zaina haka wajen gehen bahrain duk inda zai je kafin ya kai da wata daya mutanen za su ji rukuba za su ji haiba za su ji girman wannan da aka aiko a kafin ya iso da tafiyar wata daya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya min ƙasa ta zama masallaci da kuma abin tsarki sauran annabawa dole akwai inda ake zuwa a yi sallah fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli duk mutum cikin al'ummata da sallah ta riska yayi sallah duk inda ta cin mai wace in kana kuna tafiya tsakanin daga nan zuwa Kano kuka tsaya wani waje cin abinci babu masallaci a shimfida shimfida a yi sallah in kana tafi tsaye cikin daji cikin gonarka lokacin sallah yayi ka fuskanci alƙibla kai alwala kai sallah in kana wani waje lokacin sallah yayi ka tsaya kai sallah wannan ba yana nuna ga ka ga masallaci ba kana ji ka ce ayi waju ilajiyal ardu an sanya min kasa ta kasance ba haka ake nufi ba ana nufin su al'ummomin da suka wuce ba su sallah ba su bauta Allah sai wurin bauta koyo mutanen da muke nuna su wannan kasa suna da wata rana ke bantata da suke kwasowa su tafi wajen bauta ba ka ganin su da kake ganin mu cikin kasuwa a lokacin sallah sai kaga kowa ya kabbauta cikin kasuwa ana sallah can ana sallah nan cikin ma'aikata kaga ana sallah nan ana su ba ka ganin su haka nan ba ka ganin su haka nan don shi a kasashen da suka ci gaba akwai abin da ke multipurpose prayer multipurpose praying room ko multipurpose prayer room akwai inda ake na inda ake sallah kowa ke sallah kowane addini sai a haɗe na ake sallah kamar misali a airport na manya-manyan airport na duniya hetero airport da sauransu duk akwai inda za ka iske ɗaki guda ne in nan musulmi ke shiga ya yi sallah nan kirista ke shiga ya yi sallah nan bayahude ke shiga ya yi sallah in ka shiga waje duk mashiga guda ne sai kaga da kaga an sa kafet ɗaya biyu uku an sa abin alƙibla ka san na musulmi ne gehe guda ga kujeru zamne da abin ciki duk waje guda wata cikin wal ɗaya gehe guda kowa ne yake shiga da hindu da waye wani bature wani ke ban labari yace mai yace mai ina ne multiple ya ce masallaci ne zaka ce ya ce waka sallah in ba musulmi ba in ka shiga wurin baka isa kuwa in ba musulmi ba kowa aje ma wadanda kujerun su ba aje ma waye amma waka sallah waka bauta in ba musulmi ba musulmi da so biyar ayini kullun yana shiga kullun musulmi so biyar ayini ya shiga su kuma wayancan sai lahadi suka shiga kuma kowa da inda yake zuwa yayi bauta wancan sai asabar suke shiga kowa da inda yake zuwa yayi bauta in bai samu nan ba bai yin nan kaga musulmi ɗaya suke da wannan abin su suka ɗauki wannan an saya musu ƙasa ko ina masallaci da abin tsarki za mu zo mai magana wurin taimama yanzu in ran juma'a in ka je nan baka samu sallah ba sai ka yi sauri ka je wani masallaci ka yi sallah mu ɗaya haka nan su wa'ancan in ran lahadi ko ran asaba in ka tashi inda ake an gama shikenan ka rasa sai wani sati babu mai da ya bi wani sallah cikin su inda ban samu wannan inda muke yin bauta a ƙarfe takwas ake yi zuwa goma kudin tashi bacci goma ta yi akwai masu isha ɗaya amma gaskiya ban zuwa can don ba can nika yi ba amma duk wanda bai samu sallah masallacin juma'a bana ko hamsu salawati inda yake sallah bai samu ba yaga wani jami'a aza bai tsayawa in dai ba yanzu da yake akwai mutane masu kaushi da wuce iyaka ba cewa baka biya kowa sallah sai ka san wane na sai ka san kaza da kaza duk shari'a bata zo da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fa ma adrabtum fasallu duk abinda kuka riska ku sallata kawai kuma mafi yawa kashi 98 cikin musulmin duniya haka suke in ka je makka ka iske ana sallah ka kabbarta in ka je undulus ka iske ana sallah ka kabbarta duk garin da ka je cewa zakai ina masallaci ba cewa zakai dan wani mazhaba bane dan wani gari ne dan wani kaza ne ina yake biya wanda suke da wannan tsanani mafi yawa sai mazhaba Abu Hanifa sun fi kowa wannan tsanani da cewa ba su biya kowa sallah sai ɗan mazhabarsu sannan masu bi musu wasu ƙungiyoyi da muke da su a nan daga baya wanda suke tsanantawa wajen lamarin biyar sallah ba su biya kowa sallah sai wanda a ƙungiya ta yi ko wanda a daidai da shi ko wanda a fahimta ta yi duk Allah bai sanya haka ba kuma wannan shi ya sauwake ma jama'an musulmi lamarin su mutum na tafiya da mota ya fito da kasuwa ya fito da ma'aikata in lokacin sallah in gana sallah sai ya fakin mota sai ya shiga ya sallah ya tafiya ce bai gama liman ba kila ko da zuwa masallaci ya cika yana waje ya sallah ce ya tafiya ce kuma wannan shine daidai da sunna wanda ta bayyana gare ka cewa bai da sallah in yayi ko ba a biya ta sallah ta bayyana gare ka cewa bai iya sallah ba ko kuma bai da sallah in yayi to wannan baya ka biya ta sallah amma kafin nan asali ga kowane musulmi shine tunda musulmi suka sa shi ya ba su sallah to ya cincinta ya cincinta abin shi sallah lokacin annabi sai ce an sanya min kasa dukkan ta zan masallaci da abin tsarki don haka wanda bai samu ruwa ba ya ce mama kawai kasa abin tsarki ce wanda ya fi tsari ya amfani da sashen kasa shine dutse ya yi tsarki wanda ya bayan gari ya yi amfani da dutse ya yi tsarki don haka an sanya ma annabi sallallahu kasa ta kasance masallaci da abin tsarki sai ya ce wa uhillat liyal ghana wa uhillat liyal ghanaimu kuma an halatta min ganima walam tahilla li ahadin qabli kafin ni ba halatta ma kowa ba al'ummomin da suka wuce an yaki tsakanin musulmi da kafirai idan aka ci nasarar kafirai duk abin da aka tara na duke su sai dai wuta ta zo ta canye amma ba ya halatta kowa ya ɗauki wani abu amma wannan al'umma sai aka halatta musu ganima cewa su ɗoka sai annabi ya ce na uku kenan na hudu wa uqitu shafa'a sannan an bani ceto ni ranar alkiyama an ba da ceto jiya mun faɗi yadda ake wannan ceton annabi sallallahu alaihi zai yi sujuda ƙarƙashin al'arshi ya roƙi Allah ya roƙi Allah sai Allah ya ce ifara saka wasal tuqa wa shafa'atu shafa sai Allah ya mai alƙawli zai ba shi ceto amma an ji lahira Allah zai cewa tashi kai ceton wanda wanda zamu baka ka ceta wa kana annabi yub'athu ila qaumihi wa bu'ithu ila an-nasi amma kowane annabi ya kasance ana aika shi ga mutane ne dai ni kuma aka aika ni dukkanin mutane ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a saboda haka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga kowa tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn haka aiko shi ga mutane ne da aljannu gaba daya sallallahu alaihi wa sallam kuma rahmatai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ta hadin mutane da aljannu hatta da mala'iku domin mala'ika jibril ba a ce mai muqa'in thumma amin ba sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan ayat Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi ba mu aiko ka ba face ga dukkanin mutane me aikinka in ka zo bashiran kai bushara ka ce wanda ya yi aiki kaza Allah zai bashi aljanna wanda ya yi kaza Allah zai yafe mai zunubai ne wanda ya yi kaza Allah zai mai kaza na sakamako wani ziran da mai gargadi wanda ya yi kaza Allah zai mai kaza wanda ya yi kaza Allah zai mai kaza Allah ya tanadi wuta ya tanadi aljanna haka ake wa'azi sai kasance akwai at-targhib wa tarhib akwai aitar da mutane aljanna a tsora su a tsorata su ga wuta amma baya kasancewa kullum kwadaitar da su kawai ake yi ana nuna musu aljanna kusa aljanna kusa aljanna kawai ce kuma baya yiwuwa a zan kullum kuma tsorata su ɗaya ake yi ana nuna musu cewa musulunci wahala ga rai da sauransu a'a bashiran wa nadhiran kana mai bushara kana mai gargadi wannan abubuwa guda biyu su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan jama'a ba su san haka ba ba su san ka zo ne a matsayin mai bishara ba da matsayin mai gargadi wasu na ganin ka zo ka karɗe musu mulkin su ne wasu na ganin ka zo ne domin ka ci mutuncin gumakansu wasu na ganin ka zo ne domin ka ce iyayensu suna wuta wasu ne suna ganin walakin na aksarar nasi la ya'lamun mafi yawan jama'a ba su san haka ba baka idan kana da gaskiya ba a fahimce ka ba kakka damu gaya Allah ya ce shi ya aiko annabi yanzu Allah shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kas ga dukkanin jama'a ya kasance mai bushara da aljanna mai gargadi daga wuta amma sai Allah ya ce amma mafi yawan mutane basu ga basu gane ba don shi shi karanta tafsiri da muka yi wala wa qalilun min ibadiyash shakur ko da yaushe ɗan kaɗan ne yanzu mutanen da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkanin mutane da aljannu amma har yanzu babu rabin mutane da suka yarda da shi suka yi imani da shi har yanzu babu ɗaya bisa uku na mutanen duniya da suka yarda da shi har yanzu musulmi jayayya ake a ce su biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas ne su ce su sun kai biliyan biyu wani lokaci ma musulmi su ce sun kai biliyan biyu da miliyan ɗari biyu cikin mutum nawa cikin mutum biliyan takwas don haka har yanzu ana magana ɗaya bisa hudu ne har yanzu ana magana kwata ɗin musulmin duniya ne suka yadda da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun don shi mafi yawan jama'a mafi yawan jama'a ba su fahimta kuma in mafi yawan jama'a ba su fahimta ba Allah ya yi alƙawarin la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kuma annabi sai ya ga mana ranar alkiyama za a ce ma annabi Adamu ib'as ba'athan nari min khalqika ka fitar da mutane in wuta daga al'ummarka sai ya ce suwa zafi suwa ya Allah sai Allah ya ce min kulli alfin tis'umi'a wa tis'a wa tis'ina ga dukkanin mutum dubu a fidda mutum ɗari tara da tas'in da tara kaga akwai yawa kenan sai annabi sai ce lokacin jariri sai ya furfura lokacin sai hankali ya tashi sai annabi sallallahu alaihi sahabbai hankalin su ya tashi sai ya ce ku kwantar da hankalinku 999 daga yajuju da majuju ne kashi ɗaya daga cikin ku sai suka yi kabbara suka ce Allahu akbar sai annabi sun ce ina fatan ku zan kune ɗaya bisa uku na yan aljanna suka yi kabbara yace ina fatan ku zan rabin yan aljanna yace ku cikin al'umma wannan lokacin kamar fata bakin sa ne da adda igo igon fari kamar a samu bakin sa sai kasance akwai ɗan gashi fari a jikin shi ko kuma farin sa da ɗan gashi baki a jikin shi domin al'ummomin da suka yi kafirci suka wuce suna da yawa wasu al'ummomi wasu al'ummomi annabi su ya zo mutum guda ya yarda da shi jiya yanzu annabi sassana a wannan lokacin mutum biliyan kusan biyu sun yarda da shi lokacin shi kusan mutum dubu ɗari sun yarda da shi a kan yawan mutanen duniya a wannan lokacin aikata hawa ana ta ƙarawa ana ta ƙarawa yanzu an samu kusan mutum biliyan biyu to akwai annabi shi da ya zo babu wanda ya imani da shi ورأيت النبي ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد annabi sai tace ni ga wani annabi mutum ɗaya imanin da shi wani annabi mutum biyu ni ga wani mutum ba wani annabi babu mutum ko ɗaya da ya yi imani da shi haka ba yawan jama'a ake kula da shi ba ana kula da wanda a gaskiya ya zo a cikin wani hadisi annabi ya ce bu'istu ilal aswad wal ahmar an aiko ni zuwa ga baki da ja watan kowane mutum na duniya an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare shi sai ya ce wata ce ni wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru lan wa yaquluna mutum wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون kamar yadda muku bayani wannan surar tana koyar da ta tabbatar da tashin alkiyama haka da an daga sai a kawo magana tashin kiyama wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum هل يدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا وتتت سورة تازونة تنا كويد دمو irin muhawara da kafirai suka yi da annabi sallallahu akan tashi alkiyama don haka aya ta gaba waya quluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne wannan alƙawari da kake muna kana cewa za a yi tashi alkiyama wai yaushe za a yi wannan tashi alkiyama inda gaske kake a yi shi mana a gaggauto da shi sai ka ce Allah ce musu kullakum mi'adu yawmin ka ce kuna da alƙawarin wani yini la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun ba za a jinkirta muku shi ba ko da sa'a daya kun ba za a gaggauto da shi ba wannan baki da kuke da magana da kuke yi ba za a isa a gaggauto shi ba Allah ya san sadda za a tashi kiyaman nan ya sa wannan ranar ko duk mutane sun yi imani ba zai sa a gaggauto da shi ba ko mutane sun ce a gaggauto da shi sun kafirce ba zai sa a gaggauto da shi ba ko kowa ya yi imani ba za a jinkirta shi ba ko kowa ya fi imani ba za a jinkirta shi ba lakum mi'adu yawmin kuna da alƙawalin wani yini la tasta'khiruna anhu sa'atan ba za a jinkirta shi ba ko da sa'a ɗaya ne wala tastaqdimun kuma ba za a gaggauto shi ba don shi haka mutuwa take ita ma mutuwa da yake tace tashin kiyama mutum ta wanda ya mutu lokacin da zai mutuwa zai tabbatar da cewa Allah gaskiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tashin kiyama gaskiya ne duk abin da kake idan lokacin mutuwa ka zo sai ka mutu don shi mutuwa tana iya riskar wani a yana sabon Allah tana iya riskar wani gidan giya tana iya riskar wani gidan rawa tana iya riskar wani wajen kide-kide bai sa in kana sujuda lokacin ka yi a ce a jinkirta ma ko sujuda kake in lokacin ka yi kuma in ta zo sai ka tafi watan la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimuna zaman ka na kwarai da zaman ka mugu da zaman ka kangararre da zaman ka mai ƙarfi ko rauna baya sa dage abu ne wanda Allah ya riga ya sa mata lokaci kuma in lokacin yayi babu shakka sai ta taho kuma sai an yi ta Allah ya sa mu cikin wanda zai sa cikin inuwa ce wannan rana ya sa mu cikin wanda zai wa sassaucin hisabi wa qala allazina kafaru وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون مرفوضون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا
wannan sura kamar da muka faɗi suran muta suran makka ce akwai wata kissa da imam al-qurtubi ya kawo cewa mutanen ahlul kitabi mutanen madina suka zo suka gaya ma mutanen makka su abu jahali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafan su annabi na za'ayi na karshe an faɗi siffa ta cikin littafan su su zo su siffanta musu su in suka siffanta musu yadda yake sai su gaya musu in shine wanda a cikin littafin su in ba shi bane Zaka sai su Abu Jahali sai suka aka siffanta musu suka siffanta shi da siffofi ne na yadda yake ga mutanen ga ahlul kitabi da suka siffanta suka ce lalle shine lalle in dai wa'annan siffofin da kuka faɗi haka ne to shine wanda aka yi alƙawari cikin littafan mu zai zo wa qala allazina kafaru nan ta tafi su Abu Jahali suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani mu dai ba za mu imani da wannan qur'anin da ya zo da shi ba wala bil ladhi bayna yadayhi ko kuma da aka aiko kafin shi zaka tafakku da aka wadi su ba mu yadda da su ba yanzu wanda sifofi da aka wadi cikin littafin ku su ma sun ja mu littafin ku su ma ba mu yadda da su ba shikenan har iya ka tangarewa kenan ku zo mu diba muku yanzu inda sun diba suka ga ba siffa bane suka wada musu mila su yadda da su za su yi sada su ga ma'abuta littafi nan ga yana an diba an ga babu amma yanzu an diba an ga shi ne sai suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi ai da wannan littafin da wanda aka sauka suwa kafin shi duk ɗaya ne zaka mutu ba mai fira su ba mun buge ba mu yadda da su ba don haka kafirai suna da inaji sun ace ne akan son rai duk gaskiya da ya kamata ta bayyana gare su ta bayyana gare su amma suka yi taurin kai suka kafe suka kibiyar gaskiya don shi Allah a aya ta gaba da cikin wannan aya zai siffanta su da wanda suka yi girman kai don duk girman kai bai fi ba kun zo kun yi tambaya an gaya muku da niyyar cewa ya an gaya muku abinda bai daidai da ranku ai karɓa za ku yi don shi na na Aisha radiyallahu anha lokacin da aka yi mata kazafi a qissatul ifki da annabi sai ya ce ta gaya mai gaskiya mu yi auku ta ce in nice na yi kowa zai yarda in nice ban yi ba kuma ba za a gaskata ni ba duk wanda ya za ana tuhuma ta haka yake yanzu yana ana tuhuma wani yayi da ya zo ce gaskiya na yi sai a ce a ya ce ya yi ya faɗi gaskiya wai an tabbatar da abin da ya faɗi gaskiya ne amma in ya ce wallahi bai ba sai a ce to ya dai ce bai yi ba kaga ana buƙatar yanzu ya zama wanda ake wanda ake tuhuma don shi Allah ya siffanta mushrikan Makka a can cikin ayat da cewa masu taurin kai ne wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani kafirai suka ce mu ba za mu imani da wannan qur'ani ba wala billazi baina yadayhi haka nan wanda ya zo kafin shi wanda cikin shi aka faɗi sifa annabi sallallahu alaihi wasallam da sifa wannan qur'ani shi ma bamu yarda da shi ba sai Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim da dai kaga lokacin da za a tara wa'annan azzalumman a tsaye da su gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashi suna gaya masu sashi magana suna maida magana tsakanin wanda suka girman kai sune manya manyan da wanda suka yi rauni suka bi sune kanana kananan don haka duk wanda ka bi ba Allah ba ranar alkiyama akwai matsala ranar alkiyama da kai da shi za a yi kai kacce ni nice za a yi baran baran za a baranta da juna kuma za a yi la'anceceniya da juna gaban Allah sai Allah ya ce walau tara da dai ka gani ni zaka gani idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim da kaga azzalumai lokacin da za a tattara su gaban ubangijin su yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashin suna mai san masashe magana suna gaya ma juna bakan magana yau wuri ɗaya suke taruwa su yi mitin su yaƙe ka wuri ɗaya suke taruwa su ki yi maka biyayya wuri ɗaya suke taruwa suna ƙara ma juna sani akan yadda za a cin mutuncinka akan yadda za a zage ka to akwai ranar da wasu wasu za su ci za su ci mutuncin juna mi suke cewa yaqulu alladhina stubifu wayanda aka raunata wayanda suka bi domin talakawa ne domin madiya ne domin ƙanana ne sai su ce lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai manya-manyan akwai mutum guda da in yan musulunta mutum dubu za su musulunta bayanai koyau a duniya akwai su akwai mutum guda da in ya fahimci addini mutane da yawa za su fahimta addini bayanai akwai mutum guda da in ya zo ya bace mutane da yawa za su bacewa bayanai akwai mutum guda da in aka tashi aure gidansu ya yi walima da yawa talaka wanda ke ganin ne babba walima za su yi in kuma ya kirayo ‘yan kiɗe-kiɗe da raye-raye su ma haka za su yi doka mutane suna bisa addinin shugabanninsu ne doka shugabannin su ne alladina stakbar wadda suka girman kai su kuma mabiya waɗanda suka bi shi su ne alladina su'ifu waɗanda aka raunatar amma wannan ba zai musu magani ba duk wuta za su je don haka komi rauninka in ka bi wani akan bata in ka bi wani akan shirka da Allah to wannan raunin naka ba zai ba zai hana a saka wuta ba to yanzu ranar alkiyama ne Allah ce da kaga an tara su gaba daya da waɗanda suka girman kai da waɗanda suka yi rauni sai waɗanda suka yi rauni rauna cikin su wadaka raunatar suwa waɗanda yake saboda suna masu rauni suka yi biyayya ga manyan sai su ce ma manyan laula antum lakunna mu'minina ba don ku da mu musulunci da mu zan mu'minai ku kuka hana mu ku ai shugabannin da ke tare mu don kuna ba mu abinci ne don kuna ba mu kaza ne to amma ai inda su ma ba gaskiya suka faɗi ba su bilalu ai su ma ai masu rauni ne kuma suna da shugabannin amma suka yi haƙuri aka adabtar da su su amma bin yasir dukkaninsu su sumayya dukkaninsu masu rauni ne amma rauninsu bai sa suka yi biyayya ma shugabanninsu akan fata ba da suka fahimci addini sai suka bi addini da suka fahimci tauhidi sai suka bi tauhidi da suka fahimci musulunci sai suka bi musulunci suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam gobe za mu tashi sauran ayoyin guda biyu mu jiya su kuma masu karfin cikinsu masu girman kai suka mai san musu raddi mu ji su ma wani irin raddi suka mai san musu sannan mu ji sakamakon su gaba daya Allah ya sa da masu karfin mu da masu wani mudun mu bi Allah ka zan sanadiya ta abi Allah sanadiya ta ashiriya game ni gaya muku akwai mutane da yawa yau da da sun bar bid'a wajen aure al'umma za su shari'a su bar bid'a wajen aure da sun tashi yanzu me yayin illan lehe da ake yi ai babu illa mutum yawa mata ta kaya da yawa amma illa shine kana kawo wanda bai da karfi shi ma zuciya ce ta kare sai ya kasance wanci ta kasa yin aure wani ya kasa yin aure don shi ma ya kasa akwati kaza me zai hana waɗannan akwatin ka aje su ka bari ta zo gida ka bata me zai hana waɗannan akwatin in za a kai su a kai su koye babu wanda ya gani illa abin shine kasru qulubil du'afa raunata zukatan masu rauni da ake yi sai kasance an karya zukatansu don me domin idan babba ya fito da yin akwati sha biyu akwati ɗari to shi ma talaka ita ma kanwata ya zo ya mata akwati hudu rigima za a yi shi ma wata kawata ya zo ya mata akwati biyu rigima za a yi su ma mutane unguwa abu zai zama abin kunya a ce an wawanci akwati biyu ga tsawarta shekara ɗaya suka taso shekara ɗaya ka haife su shekara ɗaya suka yi makaranta amma ita an yi mata akwati kaza don shi ake ɓoye duk wani abu wanda yake babba ne yana da kima yanzu babu wanda ya isa ya ce matarka in za ka yi mata aure in ka sai akwatin miliyan ɗaya ka bata a ce haramun ne a'a abinda an illa ciki shi a kawo shi inda inda mutane zukata su za ta kace Allah ya ce wa ataytum ihdahunna imaran ko da yankin dutsen zinari ka bata ka ku anshe shi in in kuka rabu to kaga ba lahi bane ka bata da yawa kuma abinda Allah yi a kira jama'a a nuna musu ya kasance cewa abubuwan sun koma ana yi ne domin fariya ana yi ne domin a tare don shi musulunci in zai haramta abu wanda yake abin baya da kyawu sai ya haranta ma maza da mata shan giya haram ne ga maza ɗai har da mata ko shan giya haramun ne maza su yi haramun ne mata su yi zina haramun ce ga maza ɗai maza da mata ƙarya haramun ce ga maza ɗai da maza da mata giba haramun ce ga maza ɗai ga maza da mata amma sa zinari fa haramun ne ga maza ɗai halas ne ga mata wannan ya nuna malamai suka cewa zinari ba illa ba ce ba mugun abu ba ce ma'afin illa cikinta wani da zai iya kawa da ita ya fito da ita ga fili a gani sai zuka talakawa sai ta karye kaso kulubin bu'afa baka namiji an haranta mai yasa agogon zinari an haranta mai yasa agogon zinari an haranta mai yasa zoben zinari an haranta mai yayi kawa da zinari domin shi in yayi zai fito da ita talaka ya gani yana jin yunwa bai ci abinci ba zuciya ta kare amma mace sai aka ce an halatta mata ta sa amma in ta sa ta sa hijabi ta ruhe wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kaga zinari ta sha wahala ai ba laifi ki sa zinari ta miliyan 100 amma ki kawo hijabi duk ke ruhe ta ka a gare ta wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna aw abaihinna aw sai wa'anda ya halatta su ga kawata wanda su sai mata zinari ɗanta ne baban shi ya so zinari mijinta ne shi ya so zinari babanta ne daɗi da jikin ya gani ba ka zinari ba ita adda illa ba abinda adda illa wanda zai sa ta ya hito gaban yana nuna ma kowa amma zina ce Allah ya ce wala yubdina zinatahunna ba kamata ma da ake zuwa wajen buki ko da yake suna fidda abin da yafi zinari ma wuyan ma da suke fi suwa shi kanshi ai haramu ne baya halatta ba baya halatta a ganin illal wajha wal kaffaini don haka zinari baya halatta zinarin ki a ganta kawakinsa a wuyanki ko kinsa a kafarki ko kinsa a hannunki duka kafai ni kawai tafin hannu babu inda ake sa mai tafin doki wasu malamai illa ma zahara min ce yana halatta sa zoben zinari shine ma zahara min ha amma baya halatta ki sanya sarƙar zinari a ganta ko ki sarƙa waye don haka baya halatta a karya zukatan na ƙasa domin na ƙasa suna biyan na sama ne ko yayi masu kuɗi ka hitowa da yayi da mai kuɗi ya hito da yayi sai ga talaka shine tabi'u tabi'i ne kenan ya biyo hu ya shiga kawai sai a tayi kawai shi kori mai kudi ya to da shi shi kawai tibga tibga hune ne kawai ya ta yake ake tafiya don shi kodi shi ake kira manya masu kudi elite su gyara in suka gyaru to su kuma na katan su za su gyaru Allah ya sa mu fahimta Allah gyara mu na manyan mu da shugabannin mu ya gyara mu gaba daya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe su ka mu ya shafe littafin mu sai akwai tambayoyi da muke ansa Bismillah.
alhamdulillah Allah ya saka malin da alheri ba mun aikata abin da muka ji mai tambaya ta uku na tambaya akan ne da hukuncin iqama a cikin sallar farilla sannan ko dole ne mace ita ma sai ta yi ikama a sallar farilla iqama sunna ce mai karfi wadda annabi sallallahu alaihi ana mai iqama bilal ne mai iqama in ya kiran sallah sannan yayi umuni ayi iqama ya ce ma bainal adhanaini salah tsakanin iqama da kiran sallah akwai akwai akwai sallah sannan ya faɗi yadda ake umiran bilal an yushaffa al adhan wa yutir al iqamata illa al iqama abu ne wanda ya zo cikin hadisai da yawa cewa annabi sallallahu alaihi ya an yi mai ikama kuma ya umarci ayi ikama don haka sunna ce mai karfi wadda in an bar ta sallah ba ta baci amma dai an bar sunna ba kyauta ba malamai suna cewa bace ba sai ta yi ikama ba haka wanda ke sallah shi kadai ba sai ya yi ikama ba amma shi ma in yayi babu matsala ita ma ita babu matsala sai dai da yawa cikin malamai suna ganin an doke mu wanda ya sallah shi dai da mace ikama wallahu ta'ala
mai tambaya ta biyu na tambaya akan ah, hukuncin ah, zaman istiraha a cikin sallah sannan shin ko dole ne mamu ya yi koyi da liman wajen zaman istiraha Jikin istiraha sunna ce, mai jikin istiraha shi ne idan liman ya tago daga raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku ya zamna kafin ya tashi. Ya zo daga hadisin Malik bin Uwairi da wasu hadisai da ba shi ba da yawa su tabbatar da annabi sallallahu yana irin wannan zama zaka yi wannan zaman cikin malamai magabata daga wanda ya ganshi makaruhi sai wanda ya ganshi halal sai wanda ya ganshi sunna babu wanda ya ce wajibi ne na farko ko babu wanda ya ce haramun ne wannan guda biyu ba samu cikin malamai wanda ya ce haka ba babu wanda ya ce in ka yi shi in baka yi shi ba babu sallaka babu wanda ya ce in ka yi shi babu sallaka wannan abu ya kamata mu fahimta don haka tsakiya tsakiya malamai suke daga masu tabbatar da zama ne sunna sai waɗanda ba su fahimci hadisan shi ba ko ba su taske shi ba suka ga cikin su suka musu wasu fassara suka ce annabi biya yi shi ne lokacin da yake tsoho to amma kuma lokacin da Malik bin Kuwairi zai rawaito wannan yaron ɗan shekara goma sha kaza kuma shi yayi sallah yayi cikin istiraha ya gode yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah da sunna ce mai karfi sunna ce wanda ya kamata a ce kana yin ta ko da ba ko da yaushe ba ya kasance kana yin ta kuma baka kyamar waɗanda suke yin ta amma wanda ya sallah bai yi cikin istiraha ba akwai sallah tai babu cikin magabata wanda ya ce yayi makaruhi ko ya yi haramun ko babu sallah ta yi wanda ya sallah ya zai sun istiraha shi ma ya yi daidai da sunan annabi sallam ya yi daidai da hadisan da aka ruwaito a kanta wallahu ta'ala ya ce iliman bai yi ba iliman bai yi ba malamai suna da sabani akwai masu ganin cewa akwai malaman da kamar shirya su yi albani da ibnu taymiya duk suna ganin cewa ya kamata a yi maliman biyayya akan irinta iliman yayi ayi iliman bai yi ba kada a yi akwai malaman da ke ganin cewa kuma wannan kauli yana da ƙarfi cewa irin waɗannan abubuwan kana iya saba ma liman a kansu liman ana yi mai biyayya ne a cikin sallah ana mai ana bi ne ga abin da an wajibi ɗai duk abin da ba wajibi ba to ba dole sai an yi mai ba me dalilin su dalilin su shine hadisin bukhari da muslim hadisi abu hurairah da ke cikin sahih bukhari da muslim sayyidina abu hurairah ya ce ya rasulullah ara aita sukutaka bainat takbiri والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله إنا ganin kana yin shi in kai kabbara kafin ka fara karatu mina ne kake cewa du'aul istifta kenan sai annabi ya koya ma Abu Hurairah ga abin da yake cewa sai suka ce inda dole ne sai mamu ya ce in liman ya ce saboda ita wannan addu'a ba dole bace mushi annabi yayi ta cewa bai koya musu ba sai da suka tambayi sannan ya koya musu kaga duk abin da ba wajibi ba kenan ba dole bane hujja su ta bi shi ma hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim annabi sai ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sa liman domin ai koyi da shi sai ya ce fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku ce Allahu akbar kuma kabbara harama fa idza qara'a fa ansitu in yayi karatu ku yi shiu fa idza rafa'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i fa idza rafa'a farka'u fa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu wannan wajibai ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗin abinda an wajibai dai bai faɗi abinda ba wajibi ba don shi in kuka yi ruku'i liman yana cewa subuhu quddusu rabbul malaikati war ruh sai kuma kace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kowa ya tashi domin ba wajibi bace da haka ba dole sai kayi sai ka yi irin wanda ya yi ba ya zo ta hiya yana iya karanta dole sai ka karanta ta hiya ya karanta ta hiya amma ba dole bane sai ka karanta irin wanda ya karanta za ka kauli mafi inganci kana iya yin da sakin istiraha ko liman bai yi ba kana iya kin yi ko ya yi sai dai abin da ya fi bila shak shine mutaba'a da liman domin cikakken biyayya ta fi amma ba wajibi ba ce ga abin da ba wajibi a sallah ba fi asli kaulai ulama wallahu ta'ala
wanda yake cewa Allah ya ƙara malar lafiya da imani ha Allah ya ƙara malar lafiya da imani yawwa yake shi ne mahaifinsa take da rashin lafiya ta ƙwaƙwalwa har ma abin ya fisge ta ta ci abinci a cikin da rana a cikin watan ramadan to malam ya kafara ta za ta kasance babu kafara ga rita idan tana da rashin lafiya kwakwalwa ba ta da hankali kenan ta hankali sai ya motso mata ci abinci cikin ramadana ba za ta yi kafara ba amma kauli mafi inganci in yana zo mata ne lokaci zuwa lokaci in bayan azumi za ta ranka ya zama rashin lafiya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra haka babu babu kafara akan ta Allahu
wannan ce Allah yana neman shawara akan mai gidansa mai gidansa yana yawan aika masa kuɗi ya tura yana tura masa kuɗi ta hanyar banki akan wasu lalurori kuma yana yawan ganin laifinsa da rashin yadda da shi amma kuma yana ba yana ganin yana ba mutane da yawa kuɗi shi yana kyale shi har abokai sun fara ba shi shawara cewa in ya tura masa kuɗi ce tura ma mutane ya ɗan rage wani abu shi da ake Allah yana neman a bashi shawara abin ya fara damunsa shawar da nika ba kakka yi haka an yi baka ya ake kakka lake tattalin ka canye naka ka canye na sabtu ya an baka daka in an baka na mutane ka kai musu nan wannan abin shi zai sa ya ki yarda da kai nan gaba ya ƙara kin yarda da kai ka haifar da dalilin zai sa ya ki yarda da kai da kai kenan na biyu mutane da yawa suna tunanin wasu ba su yarda da su ba suna tunanin wasu ba su yarda da su ba kuma ba haka ba ne mutane da yawa suna zargin wasu ba su yadda da su ba haka ba ne ban taɓa manta wata hukuba da saurara ga wani liman a uk da hukubar juma'a ya ce bincike yanzu bincike na zamani ya nuna da yawa cikin mutane da ke suicide kashi kansu kusan turai akwai mutane da yawa ke cikin su ce suicide wai suna jin suna ganin wani yana jin haushin su wani na kulla musu sharri sai su yi suicide sai su kashi kansu sai bincike ya nuna wani nan bai ma san su ba gaba daya ko incident sai kawai take hada su su wuce sai su ga kamar su suna wucewa kullum shi na tunanin wani abu ko yana kallon wani abu sai su aza cewa yana biye su da sharri ko yana abu da yawa mutane ana musu mummunar fahimta kakka yi saurin cewa mai gidanka yadda abbe da kai ba wani ba yadda abbe da kai ba jarabawa ce ke maka domin yadda da kai akwai mutane da yawa da a haka nan akwai mutumin da zai ta jaraba ka zai ta yi maka jarabawa zai ta biyar ka yana maka biyar diddigi har ya fahimci kana da gaskiya daga nan kuma yadda yadda da gaskiya ka shikenan ya yadda da gaskiya ka koyo shi don ka kome gidan ka kai saurin garin laifi ne ka yi haƙuri shi fa haƙuri fa daɗi ga rai kuma wuya ga rai don ka yi haƙuri a ta tafiya shekara da shekaru ha Allah ya maka naka buɗi ko kuma ku samu fahimtar juna da mai gidanka wallahu ta'ala akwai malam hassan shugaban kwamitin tafsiri yana neman addu'a ga kaunar mahaifiyarsa da karan kansa akan wasu batuci eh muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya bata lafiya musan malam Hassan da kokarin da yake muna kawo mahaifiyarsa ta samu kariya kariya a kafa kafin azumi kuma yanzu an ce sai an kuma kamar ɗauyin da aka yi bai yi ba da sauransu muna roƙo Allah ya bata lafiya da sauran marasa lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya duk abin da ba mu iya iyawa Allah ya yi muna amanonin da aka ba mu Allah ya ba mu iko rika su wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe gobe insha Allah da wuri za mu yi tafsiri insha Allah gobe ita gobe kamar jiya ce insha Allah